يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يومنا 29 ga watan Dhulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1447 wanda ya dace da 15 ga watan 6 shekara ta 2026 wannan shi ne karatunmu na goma ko? a cikin wannan littafi mai albarka min hajjul muslim alfaslun robin fasali na hudu a cikin wannan littafi shine al-imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi imani da sunayen Allah madaukakin sarki da kuma siffofin Allah wannan babi zai bayanin cewa dole ka yarda da Allah yana da sunaye Allah yana da siffofi Allah yana da sunaye waɗanda suka fi kowane suna kyau yana da siffofi waɗanda suka fi kowace siffa ɗaukaka da cika dole ka yarda da haka saboda Allah ne ba da labari da haka imaninka da Allah ba zai cika ba sai ka yarda da cewa Allah yana da sunaye ba suna guda ba Allah ya faɗa da kan shi ce walillahi asma'ul husna ayyan mata da ufa lahul asma'ul husna yawwa Allah yana da sunaye masu ɗimbin yawa ba 'yan kaɗan ba kuma mafi kyawu to kamar yadda yake da sunaye mafi kyawu haka kuma Allah yake da siffofi mafi ɗaukaka cika imanin kada Allah kenan in ba haka ba to kana jayayya da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa malam ya ce yu'minul muslimu shi musulmi yana ba da gaskiya billahi ta'ala da Allah madaukakin sarki ko bimalillahi ta'ala yana ba da gaskiya da abin da ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala min asma'ihil husna na sunayen Allah waɗanda suke sunaye ne mafiya kyau to musulmi da inda yake yana ba da gaskiya da su muna ganewa ko? min asma'in husna sunaye mafi kyau kowane suna cikin suna Allah suna ne mai kyau kuma yadda ka ji shi to haka yake wa sifatin uliya da kuma siffofin da Allah yake da su maɗaukaka to musulmi ya yi imani da haka wala yushriku ghayrahu ta'ala fiha kuma musulmi bai tarar da wani Allah ta'ala a cikin waɗannan sunayen da waɗannan siffofi ɗin ma'ana musulmi bai yarda ya ce yadda Allah yake da sunaye mafiya kyawu haka wani mahaluki daga cikin halittu yake da sunaye mafi kyawu ko kuma siffofi mafi ɗaukaka babu shirka nan wurin ba kamar yadda babu shirka cikin zatin Allah da Allah subhanahu wata'ala haka ma ba a shirka da Allah a cikin sunayen Allah ba a shirka da Allah a cikin siffofin Allah Allah bai da abokin tarayya duk cikin waɗannan abubuwan shi kadai yake wala ya ta'awwaluha sa'annan kuma mutum ba zai tawilin su ba fa yu'attilaha idan yayi tawilin su kaga sai ya bata su ya kore su ya ce babu su ko kuma wala yu'awwiluha wala ya ta'awwala ba zai tawilin su ba fa yu'tila ballantana ma ya kore ce ce babu su saboda wadansu sun kore su ne ko sun yi tawilin su ne sakamakon tawilin sai suka ce ma babu su muna ganewa ko tawili akwai mai kyawu akwai mara kyawu mai kyawu shine wanda ya taimake ka ka tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah tawili mara kyawu shine wanda ya kama maka a wurin kore ma Allah sunayen shi mafi kyawu da kuma siffofin shi mafi kyawu kuma aka ba tawili dama kala akwai mahmud akwai mazmum akwai mai kyawu akwai mara kyawu to mai kyawu shine wanda zai kara maka imani da Allah mara kyawu kuma shine wanda zai kore ma imani da Allah subhanahu wataala ko kuma imanin kada sunayen Allah ko sifofin Allah ba wai an ce gaba ɗaya ba a tawili ba ana yin tawili amma tawili wanda yake da dalilai da shaidu waɗanda suka mai shaida cewa tawilin da kai yayi yadda ka bari din lalle haka yazo cikin larabci irin wannan kalman da ire-irenta cikin larabci idan suka zo ana iya fassara su da fassarar da ba zahiri ba muna ganewa ko to a lokacin nan kai tawili mai kyawu amma in kai na gaban kanka kai ka kirkiro tawilin ka saboda baka yarda da fassarar da zaka ba sunayen Allah ba ko kuma fassarar da zaka ba sifofin Allah ba to kai mugun tawili mara kyau wala yushabbihuha sa'annan kuma ba zai siffanta su ba ba zai kamanta su ba bi sifatil muhdathina da siffofin muhdathina sune halittun Allah waɗanda aka fare su waɗanda aka halicce su fa yukayyifuha ballantana ma ya gwadi kaifiyarsu muna ganewa ko ba zai kamanta sunaye da siffofin Allah da halittun Allah ba in yi haka nan kaga sai ya wadi to ga yadda suke in ka ce irin na Allah irin na mutane ne su suka ce to yadda kaga ijiyata to yadda kaga bakina to yadda kaga hannuwana sai ka faɗi kaifiya shi kuma Allah subhanahu wata'ala ba a danganta mai kaifiya shi kadai ya san yadda zatin shi yake komi na zatin shi shi kadai ya san yaya yake babu wanda ya sani in ba shi Allah subhanahu wataala ba aw yumathiluha ko kuma ya kwatanta misalinsu ya bada misalinsu shi kuma Allah ta'ala yace laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda haka ba a kwatance da Allah muna ganewa ko ba a kwatanta Allah da halitta kuma ba a kamanta Allah da halitta shi kowane ɗaya daga cikin waɗannan ba daidai ba ne babban saɓon Allah ne wadalika muhalun wannan kuma abu ne korare abu ne da ba yiwa to malam ya ce wa huwa innama yusabbitu lillahi ta'ala ko yusbitu lillahi ta'ala shi kawai musulmi yana tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala ma asbata li nafsi abinda Allah ta'ala ya tabbatar da shi ga kanshi abinda ya tabbatar da shi ga zatin shi to shine zaka tabbatar mai da shi ba tare da kai tawili ba tawilin da zai sa ka kin imani da waɗannan abubuwa na Allah subhanahu wata'ala ba wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma musulmi yana tabbatar ma Allah ta'ala abinda ma'aikin Allah ya tabbatar da shi gare shi sana abinda zuwa cikin hadisai ingantattu waɗanda aka ji su daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i na sunayen Allah mafiya kyawu was sifati da kuma siffofi waɗanda suke madaukaka saboda haka kenan bayani ne na aƙida aƙida kuma ba a sa ra'ayi a ciki yawwa ba a sa ina ganin ciki ita aƙida yi na yi bari na bari ne nan ba a sa tunani ciki yawwa domin babu wanda ya isa ya faɗi yadda Allah yake sai shi Allah ko kuma ma'aikin shi da yana da sirri tsakanin shi da Allah mahalicce shi Allah yana iya gaya mashi wani abu wanda ba zai gaya ma kowa ba wanda ya shafi zatin Allah kadai babu na uku ba magana ijma'i nan ba magana ijma'i na sai dai ijma'i ya kulla akan cewa abinda Allah ya tabbatar da shi ga zatin shi to shine nashi abinda manzon shi ya tabbatar shine nashi shikenan ma ba maganan wani ijma'i nan wurin sai in irin wannan to da haka kenan kamar yadda ka san a rayuwa ne babu wanda ya sai faɗi yadda kake sai kai ba ne sai ya kalle ka kawai ya ce ni ina ganin wani kaza yake so kaza yake so ba ya san kaza ba tare da ya gaya maka ba sai ka ƙara cewa ba ya san kaza kaga kuma ka gwada mutane kuma ya zo gaban mutane yana san kaza ne me kai kenan ka yi karya game da zatin wani wannan abokin halitta ka ne fa ga ka gashi baka san dukkan abin da yake so ba ko abin da ba ya so ba ka mai karya ina ga Allah subhanahu wataala wanda baka ganshi ba kuma baka ga wanda ya ganshi ba to ka kenan ba a faɗa ma Allah subhanahu wataala suna daga cikin sunaye sai wanda ya gaya maka shi ba a siffanta Allah da siffa daga cikin siffofi sai waɗanda Allah ya gaya mun siffofin shi ne ko waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mu musu wa yanfi anhu ta'ala kuma yana kore ma Allah subhanahu wata'ala ma nafahu an nafsi abinda Allah ya kore ma kanshi shi abinda Allah ya ce baya da shi kuma Allah ya ce la ta'khudhu sinatun wala nawm ya ce wa ma masana min lughub ya ce la ya'zubu anhu mithqalu dharratin ga sunan cikin Qur'ani da yawa wala yazlimu rabbuka ahada da abubuwan da Allah ya kore ma kanshi to kai ma sai ka kore ma Allah su wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kore su daga Allah subhanahu wataala min kulli aibin daga dukkan wani aibi dukkan wani abu da baya da kyawu wanda danganta shi ga Allah subhanahu wata'ala na ƙasa ce ga Allah wa naqsin da kuma dukkan wata na ƙasa kamar kwana kamar gyangyaɗi kamar jahilci kamar mutuwa kamar talauci waɗannan duka abubuwa ne da ake kore ma Allah subhanahu wata'ala su kamar gajiya kamar mantuwa kuma kana rabbuka nasiya ga waɗannan abubuwa ne da Allah ya kore ma kanshi to kai ma sai ka kore ma Allah subhanahu wata'ala su ka ce Allah baya da waɗannan abubuwa kamar yanda shi ya gaya maka baya da su ijmalin a dunkule ka ce duk wani aibi duk wata naƙasa fa kullu naqsin qad ta'ala Allahu an duk wata naƙasa Allah ya ɗaukaka daga barinta a dunkule kenan kaga baka faɗi da kaza da kaza da kaza ba wa tafsilan da kuma dalla-dalla ka ce kamar kwana kamar bacci kamar gyangyaɗi kamar talauci kamar mantuwa kamar zalunci kamar jahilci kamar mutuwa kaga tafsil kenan kana ta wadan abubuwan a dunkule duk wani aibi duk wata na kasa baka yarda da ita ga Allah ba domin Allah ya kore ma kanshi ita to kai ma a dunkule ka kore ma Allah muna ganewa ku haka ma duk wani bayani da za ka yi dalla-dalla to ka yi imani da cewa lalle waɗannan abubuwa da ka bayyana dalla-dalla Allah baya da su waɗanda dama Allah ya kore maka yi malai ce abinda ya sa musulmi yake imani da wannan aƙida game da sunayen Allah yake imani game da wato siffofin Allah subhanahu wata'ala wa zalika lil adillati wannan kau saboda dalilai ne an naqliya dalilai waɗanda aka naƙaltu wal aqliya da kuma dalilai waɗanda suke na hankali al'atiya waɗanda za su zauwa na farko al'adillatun naƙaliya wato dalilai na ɗaukowa su ne dalilan da aka ɗauko cikin alƙur'ani mai girma ko kuma cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya na farko malayin ce ikbaruhu ta'ala bi nafsihi Allah ta'ala ya bada labari shi da zatin shi an asma'ihi wa sifatihi game da sunayen shi mafiya kyawu da kuma siffofin shi mafiya daukaka to wannan bada labarin da Allah ya cikin alkur'ani mai girma shi ya tunzura shi ya kai mumini yarda cewa Allah yana da sunaye masu kyawu kuma yana da siffofi madaukaka iqala ta'ala a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها سونا ما فيها كاو الأسماء الحسنى شين مبتدع لله شين خبر وكما دلوك تندع أكزو أكي مبتدع da خبر دا جار والمجرور to a nan wurin akwai abin da ake kaddarawa shine ka'inun ko kuma istaqarra muna ganewa ku yawa ba asalin abin walillahi al-asma'ul husna ka'in ko wastaqarra lillahi al-asma'ul husna ya tabbata ga Allah sunaye mafiya kyawu ko kuma sunaye mafiya kyawu sun kasance ga Allah duk lokacin da kama alhamdulillah alhamdu kaga menene mubtada ne nan wurin kuma lillahi kuma shine khabar jar wal majrur to akwai asalin khabar din shabin shi larabawa suke irin salon da suke na magana su zo da mubtada da khabar amma al jar wal majrur irin shi wannan salon saboda ƙur'ani ya sauka da yarensu asalin alhamdu ka'inun lillahi ko alhamdu mustaqirrun lillahi to sai aka cire aka shabe ka'inun din kuma aka shahi mustaqirrun ina fatan muna ganewa mai alfiya na cewa wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar ناوين معنى كائن او استقر haka ya faɗi cikin alfiya duk lokacin da kaga an yi mubtada da khabar khabar ne ya zama to jar wal majrur to an kaddara menene nawina ma'ana ka'inin aw istaqar sun kaddara ma'anan ka'in ko kuma istaqarra wallahu alam to Allah ta'ala ya ce walillahi al asmaul husna sunaye mafiya kyawu sun tabbata ga Allah wannan tabbataccen abu ne ya riga ya faru ya kare cewa sunayen Allah sunaye mafiya kyawu shike nan kawai Allah ya ce fada'uhu biha ku roki Allah da su ku yi bautan Allah da waɗannan sunaye mafiya kyawu ayyan mata da'u falahul asma'ul husna kowane ɗaya daga cikin sunayen Allah kuka kira Allah ta'ala ya ce ya tabbata ga Allah sunaye mafiya kyawu duk wanda ka kira cikin sunaye Allah masu yawa din nan shikenan tamkaka ce Allah ne ba sai ka ce Allah ka bani ba kadai in ka ce rabbu ka bani al'alimu ka bani as-sami'u al-basiru al-khabiru al-mu'izzu al-mudhillu al-muhaiminu al-mutakabbiru ka bani yayi kuna ganewa ku yawa duk wanda ka roki Allah subhanahu wata'ala da shi daga cikin waɗannan sunaye mafiya kyau to ka kira Allah kuma Allah zai jika kuma ka bauta ma Allah kuma Allah zai baka lada wannan bauta da kai wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i Allah ta'ala ce ko bar waɗanda suke bauɗewa waɗanda suke karkacewa waɗanda suke hallaka su lalace a cikin wato sunayen Allah subhanahu wata'ala sayuji zauna makanu ya'malu da sanni-sanni za a saka musu da ainihi irin abin da suka aikata waɗanda suke juye suna Allah su ba wani Allah su ake ce ma'al-mulhidu na fi asma'illahi kaban kafiran makka ƙuraishawa mushrikai da suka juye suna Allah Allahu suka maida allata suka juye suna Allah al-aziz suka ce al-uzza suka juye suna Allah manata suka ce almannan suka maida shi manata kaga wannan ilhadi ne karkacewa ne lalacewa ne halaka ne a cikin sunayen Allah subhanahu wataala ba wanda zai doki sunan Allah subhanahu wataala sai shi Allah wa qala subhana kuma Allah ta'ala ya ce qulidu Allah kace masu ku kira Allah Allah dai mai sunan Allah sunan Allah ku kira shi Allah ku ce ya Allah awidur rahman ko kuma ku kira Allah mai yawan rahama ayyamma tad'u falahul asmaul husna kowanne kuka kira cikin sunayen Allah to sunaye mafiya kyawu dai na Allah ne shi kadai kaga nan ma Allah ya tabbatar da cewa yana da sunaye kama wasafa nafsuhu kuma kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta kanshi bi annahu sami'un basir cewa Allah ta'ala mai yawan ji ne kuma Allah mai yawan gani ne kaga Allah ya siffanta kanshi da mi ji ya siffanta kanshi da gani wa alimun hakim kuma Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kanshi da mai yawan sani mai yawan hikima wa qawiyyun aziz mai karfi mabuwayi haka ne ko wa latifun khabir kuma Allah ya kamanta kanshi da latif mai yawan tausayi mai yawan tausasa ma halittar shi kuma gwani masani game da halittar shi ya san komi kuma zai ba halittar shi labarin da abin da suka aikata wa shakurun kuma Allah ta'ala ya siffanta kanshi da cewa shi shakuru ne mai yabo ne mai godiya ne in kai mai dan kadan sai ya gode ma kuma ya saka maka da alheri kuma ya yabe ka bai rena aiki Allah subhanahu wataala in kaga Allah ya rena aiki to ba aikin da ya saka bane in bai saka wannan aikin ba kai to sai ya rena aiki wa ya saka amma inda shi ya saka to ba ya rena aikin da ya saka ana iya minti ɗaya a yi shi wani sai ce shi minti ɗaya mai kadan sai ya yi goma to da kai da shi kowa Allah zai ba shi gwargwadon wahalar shi domin dukkan ku ya saku ku yi kuma ana iya yin wannan abin cikin minti ɗaya shi wani ya ce tsayawa za yi tsaniniya sai ya yi minti goma duke nan Allah ba ya cewa a tun da wancan ya yi minti goma kai ka yi gauga ka kare ba ruwana da naka a Allah zai karɓi na kowa kuma zai yabi kowa kuma ya gode ma kowa kuma ya ma kowa kyakkyawan sakamako in dai ka yi don Allah in ka yi don girman shi ba ka yi don yabon mutane ko don ka burge ba ba da wata manufa kai ba ka yi don zatin Allah kawai saboda Allah ya saka to Allah zai biya ka to Allah shakuru ne ga halim Allah ta'ala mai yawan haƙuri ne saboda ya haƙurin Allah bai sabkar da fushin shi gabayi in ka yi laifi Allah ta'ala bai kama kananta ki sai ya bude ma kofa ta tuba ya ce ka tuba ka gyara in ka kara ma haka nan in ka kara ma haka nan in ka kara ma haka nan saboda mi saboda haƙurin Allah shi yasa bai kama bayan shi da gaugawa da azaba me yasa saboda haƙurin shi ya kai ƙarshe haƙuri ne cikakke babu ragowa cikin wannan haƙurin ko kaɗan cikakken haƙuri ne to Allah subhanahu wataala ya sifanta kashi da hakuri wa ghafurun kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan gafarta ma bayi zunuban su ne rahim kuma Allah subhanahu wataala mai yawan jin kai ne ga bayi wa annahu kallama Musa taklima kuma cewa lalle Allah ta'ala yayi ma annabi Musa magana cikakkiyar magana ya ce ya musa inni ana allahul azizul hakim kai musa lalle ni ni ne allah subhanahu wata'ala ya musa innahu ana allahul azizul hakim lalle shi mai maka magana to ni ne allah ta'ala mabuwayi mai hikima ya musa inni ana rabbuka kai musa ni ni ne ubangijinka to kaga wa ke magana Allah ne ke ma annabi Musa magana saboda ka yayi ma annabi Musa magana cikakkiya dan kan wani yazo ya ce a ba Allah ya magana ba shi yasa Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه lokacin da annabi Musa ya zo ga alkawarin da muka yi da shi kuma Allah mahalicci shi ya yi mashi magana an samu wani kasar gumin dan bida wanda yake kokarin ya kore ma Allah subhanahu wata'ala magana ba yau ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba kusan shekara 1200 da suka wuce ya ce shi bai yarda da Allah ya yi ma annabi Musa magana ba wani jahili ne game da ƙur'ani yana ma waɗanda suka san ƙur'ani magana sai ce shi ba zai karanta wa kallamallahu musa taklima ba zai karanta wa kallamallaha musa taklima Allah ne ma musa ma annabi musa ne ma Allah magana ya canza wasali wa kallamallaha wa kallamallaha musa da annabi Musa ya ma Allah magana cikakkiyar magana to kaga ko nan sai ya faɗi ka taba ma wanda bai yin magana magana ha sai in ka shiga cikin damuwa ko ba haka ba sai in kana cikin damuwa cikin bacin rai mutum ka ya bata mara zai ka kana ta mai wada ba maida maka zai ba ba ya magana ba kana yi don ya maida ma ba ne amma sha na wusa cikin bacin rai yake cikin farin ciki yake yana cikin murna shiga ko shi ma Allah magana ya san Allah zai maido mashi shi yasa yi to a ɗauka haka ɗin annabi musa shi ma Allah magana ba Allah ne ma annabi musa magana ba malamin ya ce mai na yarda ya ce to kuma Allah ya ce wa kallama horon buhu Allah mahalicin shi ya yi mashi magana ya ce sai ka canza wasali in gaya ne za ka canza ta yi shiru bagoyi talladi kafara ya yi shiru da daidai sama makama da ya tar da waɗanda ba san ƙur'ani ba kaga shi kenan sai ce eh haka ne a shi kulkuli ne ake ce mu Allah na magana shi ba magana to ga Allah ya ce wa kallamahu rabbuhu Allah annabi Musa yayi ma annabi Musa magana ta sai ka sauya wannan maganan magani dada kadi ba ka gani wai mutum ne fa ya yarda da Qur'ani amma ya raramo aqidar wani wuri wai Allah baya magana kuma gashi cikin Qur'ani ga yanan da yawa hatta yasma kalam Allah sai ya ji maganan Allah yastami'una kalam Allah ko yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu suna jin magana Allah su karkatar da ita ka gani shi Allah yana magana shi yasa ma annabi Musa a lokacin da ya ce ganawa da Allah ya dawo me ce musu ko kuma Allah ta'ala yake aibanta guma gunkin da suke bauta ma bala ya rauna Allah yarji'u ilaihim qawlan shin ba su ganin cewa bai mai da musu magana wani wuri wa layu kallimu annahu layu kallimu wa layu hadihim sabila ba su ganin cewa lalle bai masu magana kaga Allah ya nuna shi Allah na gaskiya magana yake su kuma da yake allolin ƙarya ne ba su magana gumaka allolin ƙarya ne ba su magana ba su yi ba su magana to da haka Allah ta'ala ya kamanta kanshi da cewa yayi magana wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ma annabi Musa magana saboda magana sifa ce wato daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala mafiya daukaka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta da su muna ganewa ko wa annahu kuma cewa lalle Allah istawa ya daidaitu ko ya daukaka ala arshi ya bisa al arshin shi ko dai ya daukaka daukakar da ta dace da girma Allah ko kuma ya daidaitu shi ba daidaitu wanda ba wanda ya san yadda take akan al'arshi wanda ma wurare da dama Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cikin alkur'ani mai girma cewa ya daidaitu akan al'arshin shi wa annahu khalaqa bi yadayhi kuma cewa lalle Allah da hannayen shi guda biyu yayi halitta ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya mi yana ka kai sujada ga abinda na halitta da hannuwa na guda biyu waɗannan hannaye guda biyu na Allah hannaye ne da suka dace da girman Allah ba irin namu bane ba su yi kama da namu ba ta ko'ina saboda mi laisa ka mithlihi shay'un kuma ya ce bal yadahu mabisutatan yunfiqu kayfa yasha Allah subhanahu wataala hannuwan shi guda biyu shimfidaddi ne yana ciyarwa yadda ya ga dama ya ciyar yasa yake ba wani dan kadan ya ba wani mai yawa ya ba wani matsakaici wani ya bashi abinda za ya ci da sahi saboda kayan Allah ne wani ya bashi abinda za ya ci da sahi da rana a tsaya nan wani ya bashi abinda za ya ci da sahi da rana da yamma wani ya ba shi abin da za a ci har ya raga wani ya bashi ma abin da za a yi ci hayya sun hana su hita ana ruwa kamar da bakin kwarya a lokacin da muke ta fata mu kuma a yi mamu kuma Allah ce ban tashi ba ba zan muku yanzu ba yadda Allah ya ga dama haka yake juya rayuwarmu kamar yadda ga mana cikin makaranta muna ta karatu labi lafiya wani na ce na wayo Allah wayo Allah in ya juya hannun dama ba daɗi in ya dawo hagu ba daɗi in ya ribda ciki ba daɗi in ya yi rarren ba daɗi in ya tashi zanna ba daɗi haka ake takwashi ba daɗi da shi a kwantar da shi ce a juya shi nan haka juya ce a sannar da shi haka zanna ce a tada shi ko bi ba yi jin daɗi sai kuma ga kai yanzu makaranta ami lafiya ba ka da matsalar komi ta rashin lafiya wani kuma na can cikin mawuyacin hali wa wannan mai saukin ma ne wani kuma yana can kawai kwance yake bai san ma ina yake ba zanne yake kwance yake libda ciki yake bai san yadda yake ba shi dai yana nan kwance kawai kamar ruwa to haka Allah yake yadda ya ga dama haka yake juya mana rayuwa duk Allah yana yin haka ne saboda mu saboda mu ba da gaskiya da shi saboda mu yi imani da Allah subhanahu wataala mu ƙara amincewa da ikon Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya mamu haka na ganewa ko wa annahu yuhibbul muhsinin kuma lalle Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa yana son masu kyautatawa waɗanda suke bauta kamar suna ganin Allah ko waɗanda suke kyautata mu halittan Allah wa asin kama sallallahu ilaika suna kyautata ma bayan Allah ba su masu keta ba su masu bakin ciki ba su ganin wani ci gaba zai same su su bata kaga sun kyautata ma bayan Allah tsaye suke dare da rana su ga wannan ya samu kasuwa wannan ya samu karatu wannan ya samu aiki ba ruwansu in ta kansa aka biyo domin a samun mu mutum wani ci gaba wani aiki yarda za su ce aje a yi mashi mana ba ke ta ba bagin ciki ba za su ce wannan tun da ba namu bane ba za a mashi ba ga dai namu inda dai wani ne to da na sa baki a ci to waɗannan mutane masu ɗabi'u masu kyawu masu halaye na kwarai Allah subhanahu wataala yana son su ka san ka in ka kai matsayin a ce Allah yana son ka to shikenan ka kai karshe a ce Allah ta'ala ɗabi'ar da kake yana son ta kuma kai da kake ɗabi'ar yana son ka a shikenan tun duniya ka samu sakamako mai kyau kakka yadda ka zamanto cikin mutanen da suke aikata aikin da Allah baya su kakka zama kafiri kakka zama azzalimi Allah ya ce innahu la yuhibbu azzalimi azzalimi Allah baya su innahu la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai bai son mushrikai bai son munafikai duk wani mai mugu dabi'a Allah bai son shi to i kokari ka zamanto cikin bayin Allah waɗanda suke da halaye masu kyawu waɗanda Allah subhanahu wataala yake so kaga muhabba ma menene siffa ce ta Allah Allah yana so siffa ce da ta dace da Allah wato muhabba shine karkatar zuciya zuwa ga abin da kake so to Allah subhanahu wataala ba mu cewa yana da zuciyar da ta karkata zuwa ga wani a'a sai dai mu fassara cewa Allah yana mi yawa Allah yana son masu kyautatawa kenan kawai saboda mi shi komai nashi ba irin namu bane to wasu garin su fassara muhabba din nan sai su bata wata ma'ana sun ce ba muhabba ake yi ba sakamako Allah yana saka masu kyautatawa a'a yana son soyayya ce wadda ta dace da girman Allah subhanahu wataala ba irin tamu bace wa radiya anil mu'minina kuma Allah ya yarda da masu imani kaga yarda ita ma siffa ce daga cikin siffofin zatin Allah subhanahu wataala waɗanda suka dace da shi zatin na Allah ila ghairi zalika mala yace zuwa wani wannan min sifati daga cikin siffofi az-zatiyati na zati wal fi'liyati da kuma na aiki kama ji'ihi ta'ala kaman zuwan Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce wa sha'a rabbuka illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami kaga maji'i kenan zuwan Allah ya Allah zai zo shi ya bada labari zuwan nashi ba irin namu bane ba irin da zamu je masallaci ko mu zo nan makaranta bane ba irin yadda zamu je gida ko kasuwa ba zuwan Allah ya sha bamban da zuwa halittar Allah shi ya ba da labari sai mu ce zai zo yaya zai zo ba mu sani ba kamar yadda ba mu san rahama shi ba yadda take ba mu san wato fuskar shi yadda take ba ba mu san zatin shi yadda yake ba haka zuwan shi shi ma ba mu san yadda yake ba tunda da ya gaya mamu cewa waje a rabbuka ubangijinka Allah zai zo shi kenan sai ka bar shi zai zo ina ne zai je ba ruwanka shi ya gaya maka zai zo sai ka bar shi zai zo wa nuzulihi kuma kamar sabkowan Allah sabkan Allah subhanahu wataala ya tabbata cikin ingantaccen hadisi cewa Allah subhanahu wataala zai sabka ko yana sabka kowane dare hina yabqa thuluthul laylil akhir lokacin da ɗaya daga cikin ukun dare ya kare yayi saura daga shi shikenan sai alfijir ya keto to lokacin Allah yana shidowa wannan ma shidowa ce da ta dace da girman Allah yawa wasu in sun tashi korewa sai su ce to ai daren ba guda bane yanzu wani wuri dare ne a'a abu mai sauki yanzu wani wuri dare ne shi kenan yana saukan masu saukan da ta dace da shi mu ma yin daren mai haka nan kuma ba da daren shi ba muna gane ko wa itiyari da kuma zuwan shi duk wannan ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma mimma anzalahu daga abinda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi fi kitabihi a cikin littafin shi wa nataqa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da shi duk waɗannan dalili ne na farko daga cikin dalilan da suke nuna cewa Allah yana da sifofi madaukaka kuma yana da sunaye mafiya kyau na biyu ikhbaruhu ko ikhbaru rasuli sallallahu alaihi wasallama bi zalika ba da labarin manzon shi sallallahu alaihi wasallama da haka fima warada cikin abin da ya zo wa sahha anhu cikin abin da ya inganta daga banzan Allah sallallahu alaihi wasallam min akhbarin sahiha na ainihi labarai waɗanda suke masu inganci wa haditha sariha da kuma hadisai waɗanda suke suma ingantattu ne ƙarara bayyane wannan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana game da haka fa qawlihi sallallahu alaihi wasallam kama fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadhaku Allahu ila rajulaini Allah yana yin dariya ya zuwa mutane guda biyu to kaga wannan dariya ce da ba irin samu bace dariya ce da ta dace da girman Allah to Allah yana dariya zuwa ga mutane guda biyu yaqtulu ahaduhuma al-akhara dai ya kashe daya kilahuma dukkansu ya dukulul janna kowa cikinsu kuma ya sai aljanna da wanda aka kashe da wanda ya kisan duka sun shiga aljanna shi ne Allah ta'ala yake dariya zuwa ga waɗannan mutane guda biyu wannan ya kashe wannan shi ya mutu shi kuma wannan shi ma ko dai an tsaida mai mi an tsaida mai haddi an kashe shi ka gani ya yi kyakkyawan tuba shi kenan ba sai Allah ya bi mashi ba ko kuma ya tuba tsaida mai haddin ba ya tuba kuma Allah ya karbi tuban shi me zai ne shiga aljanna tunda ya tuba babu ko ka wannan dariyan siffa ce ta aiki wadda ake danganta ta zuwa ga Allah dangantawa da ta dace da wa Allah subhanahu wataala da girman shi da matsayin shi ba irin tamu ba wa qawlihi da kuma fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la tazalu jahannamu yulqa fiha wata jahannama ba za ta gushe ba ana jefa halitta a cikin ta ana ta jefa yan wuta a cikin ta hatta taqul ko waye taqul tana cewa almin mazid ba za ta gushe ba ana jefa ita kuma tana cewa akwai kari hatta yada rabbul izzati fiha rijilahu sai Allah subhanahu wata'ala mai girma da daukaka ya aje kafa shi da ta dace da girman shi a cikin wutai kaga anan hadisi ya zo da maganar kafa cewa Allah yana da kafa kafa ce wanda ta dace da girman shi yawa duk lokacin da ake gaya maka siffofin Allah fuska da hannu da kafa muna ganewa ko da dariya kakka zage kamanto baki hannu ka zage kallon wani hannu ne babba ba ka iya kamanta shi ko kafa duk kakka tsaya abinda ake so ka yarda Allah na da su ka yi imani suke nan kawai a bar tunani cikin zatin Allah domin ka tsaya kana tunani cikin zatin Allah za ka karyata ƙur'ani ko kuma ka kasa imanin da Allah domin hankalinka ba zai shirya da kai ka gano komi ba ko ba haka ba domin shi Allah baka gan shi ba baka ga wanda ya gan shi ba baka ga wanda ya ga wanda ya gan shi ba babu wanda ya taba ganin shi bare ka samu labarin yadda ya ga Allah din ga yadda yake ga yadda yake kai baka ji kana tunani abin da ake so ka dai ba da gaskiya da siffofi na Allah subhanahu wataala da kuma sunaye na Allah subhanahu wataala wa fi riwayatin qadamu a cikin wata riwaya har sai Allah mai girma da dukkan ya aje kafa shi a ciki fayanzawi ba'daha sai sashen jahannama ya tattaru ila ba'd ya zuwa sashi ma'ana sai ta game wuri guda daya wa taqulu qat qat sai ta ce shikenan shikenan ya isa ya isa ma'ana na cika na cika shikenan to ma Allah ta'ala ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sai na cika jahannama da kai da wanda ya bi ka da aljannu da mutane sai na cika ku da jahannama to Allah ya cika alkawari ya cika ta ga tanan ta cika dam wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama kuma kaman maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yanzilu rabbuna ubangijin mu Allah mai girma da daukaka yana sabka ila samai dunya ya zuwa sama ta farko kullu lailatin kowane dare hina yabqa thuluthul laylil akhiri lokacin da ɗaya daga cikin ukun dare ya saura wanda daga shi sai ke cewa alfijir fa ya ƙulu sai Allah subhanahu wataala ya zangi cewa man ya daure fa astajibala ina wanda zai roƙe ni in amsa mashi man yas'aluni ina mai roƙona kuma fa u'tiyahu in bashi abin da ya roƙa man yastaghfiruni ina mai roƙona gafara fa astaghfir la yi mashi gafara wannan dai mun sha faɗin shi nan wurin wa kawli kuma kama faɗin Allah faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace lallahu lalle Allah ashaddu farahan shine mafi tsananin farin ciki bi taubati abdihi min ahadi da tuban bawan shi daga ɗayan ko bi rahilatihi da taguwar shi Allah subhanahu wata'ala yana farin ciki in ya gabawa ya yi mi ya tuba fiye da yadda kake farin ciki bayan kudinka sun hwaki kuma sai Allah ta'ala ya sa aka gansu kuma aka mika maka abinka ya za ka shi motonka ne jiya ka sau shi yau kuma masallaci ana sallama sallah kaji an bu mutum da gudu lahiya aka ce wani sabon moto ne ga can wani ya shi kenan ranar ba shafa'i da wutiri shi kenan sai mutum ya ta abin nan da ita zillin ya ta yawo ba ya komisariya ba ya ina yana ta ba ya wurin yan sai da mutuna shi kenan ka haƙura ka gaji kwana bi ka ji komisariya ka ce kai ne dai ga takardar ka ta declaration kai ne wanda kai aka ɗauke ma mutum na rana kaza har yanzu ba a gan shi ba ce har yanzu ba a gan shi kana dawowa gida sai kaga san moto kana shiga sai kaga shi ne ka diba takardar kaga shi ne ba wani bane wani ya kawo ma shi ne ya za ka ji da Allah ko ma wani dai ne aka kawo ma ba shi ne ba za ka shi sai kayi wani huci na jin daɗi wai Allah to farin cikin da za ka shiga da nan bai kai irin farin ciki da murna da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba in bawa ya tuba tare da cewa amfanin gawa yake tafiya gabawan kaga anan manzo Allah ya tabbatar da farin ciki gaba wanda ya dace da Allah ne ba irin namu bane yawwa komai na Allah to ba irin na bayi bari muna fahimta ko wa qawlihi lil jariya da kuma fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yace maku yanga yarinya baiwa ce aina Allah ina Allah yake qalat fi sama tace yana sama qala sai ce ana man ni kuma wane ne ko man ana a wata riwaya wane ne ni qalat tace anta rasulullah tace kai ne manzon Allah muna qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma mai gidanta a'tiqha ka ‘yanta ta kame da ta ‘yantacciya, bismillah, kame da ta ‘yantacciya fa ina mu'mina, lalle ta mai imani ce. Haka manzala ya tambaye ta ainihin Allahu, ta ce Allah fi sama, Allah yana sama. Ƙur'ani ma ya tabbatar da Allah yana sama, samar da ta dace da Allah ba. Amintun man fi sama'i, an yaqsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba fasatalamuna kaifa nadhir to haka sama ce wadda ta dace da girman Allah subhanahu wataala wa qawlihi kama bin manzala sallallahu alaihi wasallam kuma da yace yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyama Allah zai damke kasa duniya gaba daya a ranar al-qiyama wa yatwi as-samaa kuma Allah ta'ala zai nade sama biyamini duka da mi yawa da damashi thumma yaqulu sannan Allah ta'ala ce anal maliku ni ne Allah mai cikakken mulki aina mulukul arzi ina sarakunan duniya ina sarakunan ƙasa suna nan da an nade su an damke su duk sun shiga cikin damkan Allah wadda ta dace da girman shi amma duk da haka Allah ke tambaya aina mulukul arzi ni ne sarkin gaskiya ina sarakunan ƙarya da wanda ya adalci da wanda ya zalunci da wanda ya daidai da wanda bai daidai ba da wanda ya kyautata ma mutane da wanda ya kuntata ma mutane duk suna cikin damkan Allah Allah na masu magana limanil mulkul yau yau mulki nawa ne ne kowa ya ce ya shuru babu wanda zai bada amsa limanil mulkul yau mulki yau nawa ne ne limanil mulkul yau yau mulki na wane ne Allah ya bada amsa ce lillahi alwahidil qahhar mulki yau na Allah ne makadaici wanda yafi kowa karfi yawma la tamliku nafsun li nafsi shay'a wal amru yawma idhil lillah lamari gaba da wannan rana na Allah ne shikenan Allah ta'ala ya karbe al'amurra gaba ɗaya da ya ba ku aruku bayan shi ya maido makan shi kayan shi rannan magana ma ba za ka yi ba la yamliku na minhu khitaba magana ma ba za ka iya mallaka ka yi ta ba sai Allah ya ce yi magana bakinka ne ya ko to sai an ce ka yi magana ga bakin dama a duniya Allah ya baka dama ka yi magana ranar alkiyama kuma ya rike maka bakin al yawma nakhtimu alafuwa yau za mu rike masu bakunan su murihi su ba za su yi magana ga baki amma ba zai magana it ya ko duniya akwai lokacin da ga bakin ba za ka yi magana ko ba haka ba yawa wasu mugaye sun doro gidanka da bindigogi kana wani wuri ɓoye ba su ganka ba sun gaji da nema kai gyara murya ka ce ga baki amma ba za ka yi magana ga waya ka kasa ya cikin silensi kasa take tana kana so ka dauka bayi ko magana za ka yi sai ko sun hita sai ka kwarari mi yawwa sai ka dan leka da kyau ka ji shiru lalle ba boyewa suka yi ba don kasu dawo kaga kana da baki amma mi kuma nan kai ka hana kanka magana ba wani ce kai ba wani lokaci kuma kana kwance ba ka lahiya ba ka yi magana ga bakin ba kurma ka zama amma saboda saboda ba ka da isasshiyar lafiya ka shiga cikin wani yanayi mara daɗi ba ka yi magana balantana da an ji alkiyama Allah ya ce la ya takallamuna illa man azina lahur rahman ba za su yi magana ba sai wanda Allah mai rahama ya bashi izinin magana wa qala sawaba kuma Allah ya ce ka faɗi daidai kuma mutum ya faɗi daidai ba ƙari ba rage Allah ka samu yi lahira lahiya Allah ka ƙara mana imani ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar kuskuren da muke kuma Allah ka yafe mana ka taimake mu da gyarawa ya Allah Allah subhanahu wata'ala ka ba mu da muna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ya Allah Allah ka riba mana asiri duniya da lahira ya Allah marasa lafiyar mu suna nan ko suna gida ko suna likita suna jiya Allah ka ba su lafiya ya Allah mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mana su gidan aljanna matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah bukatun mu na alkhairi Allah ka san su ya Allah ka biya mana su ya Allah Allah ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kara masa tausayin talakawa su ya Allah Allah ka kara masa masu adalci da riko da gaskiya ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke Allah ka kare su ya Allah Allah ka kare su daga harare ƴan ta'adda da ƴan bindiga ya Allah masu kawo mana ta'addanci suna hargitsa mana tsaron mu ya Allah ka shirya su idan ba su shiryawa kuma Allah ka maida masa aniyarsu ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين